أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والخادم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muke tare da su a wannan shafi na mu albarka sai Burhanuddin da ke Bauchi mu gode Allah da ya sake gwada mana wannan rana ta Litinin ranar da aka haifi fiyayen halitta annan Muhammadu a afwan rana ta rana ta Alhamis rana mai daraja afwan sai dauke da ranar Litinin kasancewar mun saba gabatar da karatu sai ranar mutum ba a yau muna ranar alamin ashirin da hudu ga watan shida ta jiran kiyayen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da a wato ashirin da bakwai ga watan daya sun ci tuntuɓin miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin karatu mun nan mai daɗa rai karatu cikin wasiƙin shehu shubrai radiyallahu ta'ala anhu karatu mai daɗa rai wanda in mutum ka ji wannan karatu sai ka ji farin ciki tabbas dama mun kwana ne a karatu mu a cikin risala ta biyar a risala ta khamisa min al-wasail mu yau karatun mu karatu ne ta ta nawa karatu ta hudu insha Allah mun kwana cikin wasiƙa kuma ta biyar muna cikin ta ne ba mu je karshe ba mun tsaya wurin da maulan shobra da Allah ta'ala nu yake magana a kan ruko ga Allah yana cewa wa man arada su'ala falyas'alillah duk wanda yake wanda yake wato sun ne roƙo to roƙi Allah haka shi Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa wa man ista'ana falyasta'in billah duk wanda yake neman taimako kuma yake neman taimako ga Allah wannan da yake gwada maka abin da yake faɗa ana bauta mu shehu subhanallah wannan kure ne wa man talaba falyasta'in minhu duk wanda yake neman wani abu ne ma a gurin Allah Allah ne mai komai kuma yayi komai dan mu ne bai babu abin da yake shi sai shubra da gara ne kuke wallahi laita indahu ليس عند غيره شيء ولا لا في الظاهر ولا في الباطن ولا في الدنيا ولا في الآخرة شوف رحمة الله تعالى من رنسوا الله يشي والله والله ليس عند غيره شيء يشي والله باب كومي أبو من دبا الله دو من دبا الله باب كومي duk abin da aka ba shi an ba shi ajiya ne ba na ka bane kan abin da ake ga Allah ne ko ilimi ko mulki ko sarauta ko ɗaukaka ko komai kake nema ka nema a gurin Allah da da kafin nan dama shi ya ce wa kunu fillahi wa yakunillahu fikum fa zalika amana yace yace in kulli fasadi shi Ibrahim ku zamo cikin Allah Allah zai zamo na ku ku zamo na Allah Allah zai zamo na ku mu rike Allah da ibada da tsoron su zahirin wa batin yace shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace ki duk wanda ba Allah ba bai da komai a gurin sa la fi zahir wala fi batin ko a zahiri ko a batin bai da komai komai na Allah kuma abin da Allah ya duka da ka samu ba wani yake yana ya da hadisin nan na kudusi da annabi yake cewa Allah ya ce hadisin kudusi da na farko da na karshe halittan farko da halittan karshe da da su taru dan su amfana da kai da wani abu wanda Allah bai rubuta abun naka bane yace ba za ki amfana da kai komai ba sai da abin da Allah ya rubuta na ta haka kuma da da su tare hadisin farko da na ƙarshe don su cutar da kai to ba za su iya cutar da kai da komai ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta wato zai same ka da ake gini shi yake a zahiri da ba'ini duniya da lahira duk wanda ba Allah ba bai da komai sai wanda ya zama na Allah Allah ya ara masa abu Allah na iya ara ma wasu bayi abu ka je nema a gurin su Allah ya bayar amma wanda ake nema hakika ka je so ka kunkusa kofa ya baka Allah kuma kyautan Allah shi Allah baya karbewa shi shehu radiyallahu anhu wa alamu anna Allah ku sani hakika Allah shi ne saqul wujud fi hadha zaman ko kuma anna Allah saqul wujuda Allah ya kora halitta fi hadha zaman a wannan zamani Allah ya koro halitta a wannan zamani korowa na ma'ana ba masakal halaki makora na halaka wurin halaka ya duniya ta zo karshe kullum annabi ya ce alkhairi karanci yake alkhairi karanci yake to Allah ya koro halitta tun fa a zamanin shi yake faɗa kamar yadda muke faɗa wannan wasiƙa da duk wanda da mu karanta ba sai kasar shekara casa'in ba daga shekara casa'in da biyar yake tsara da casa'in da hudu ne da uku haka ne to yace Allah ya koro halitta to ina ma da yanzu ne shi Ibrahim nan yanzu ne ma dai ga wannan magana yace Allah ya koro halitta makoran halaka a wannan zamani wala yajunu ahad ba wani wanda zai tsira ba mu tsira mutum daya illa man razaqahu Allah mahabbata sayyidina ce khatmi tijani yace sai wanda Allah ya azurta shi da soyayyar shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu anan shehu Ibrahim yana yin balaga ne wajen wato duk da ya riko da shehu tijani in dai ya bi wannan sharuɗa kamar yadda masu karanta a cikin wannan wasiƙu kiyaye sallah kun Allah tsoron Allah zahiran wa badan shi ne makarantar tauhidiyya to Allah ya tsayar da shi ga halittar zamani duk da Allah cikin zamani shi Allah ya tsayar da shi to da wannan magana kuma wani yake take cewa shehu tijan kuma radiyallahu ta'ala ba sai annabi ba ai shi karanci wa halifan annabi ne kore mutane ke zuwa ga manzo Allah manzo Allah ma kace kana son sa baka bin abin da yake faɗa kana cikin halaka to abin da yake nufi ayoyin nan na Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce man yati illa ya Allah makharaja wa yarzuqu min ajlati duk wanda yake neman arziki to ji tsoron Allah duk wanda yake tsoron Allah Allah zai isar masa dukkan wani damuwa Allah zai zama masa duk wanda Allah ya zama masa kuma me zai fitar da shi babu to shi mun san yadda shi ta magana tsoron Allah tsoron Allah to karanci makarantar shi da wanda Allah azurta shi da kaunin shi da jama'a ta'ala ya zamo almajiri ya tsira daga halakan zamani amma duk wanda bai zamo ya ɗauki irin karantarwar shi wajen janiba a wannan zamani to a cikin halaka ya zama nan maganin shi Ibrahim kenan radiyallahu ta'ala anhu sai da abin da ɗari kan tsara na falala in dai ya shiga ɗari kan shi wajen janiba kullum ya kai talatin an yi ɗari lazimin safa ɗari lazimin yamma ɗari afuwan salati ɗaya wajifa hamsin da kuma jauhara goma sha biyu sittin da biyu kenan ya tafi almajirin shi wuce jari sai ya yi salatin annabi dole ne a kansa a wuni sai ya yi salatin annabi sai yi biyu su ne ba ya tare cewa jauhara ma ita kanta salati ne wani a cikin ta salati bakwai ne a cikin ta to in ka tara Allahumma salli wa sallam to in ka tara bakwai bakwai in ka buga shi ko ka buga biyar so sha biyu nawa ne ba ka sittin bai ba ka to ga biyu kuma biyu to sha biyu ne ba ta ashirin da hudu kaga tamanin da da nawa da hudu a gudu ko a ashirin da hudu haka ashirin da hudu ya zama tamanin da hudu ke to ga kuma can ɗari biyu da hamsin in ka tara kaga ya baka ɗari uku da nawa ɗari uku da talatin da hudu kullum sai yawancin yayi wannan la ilaha illallah fa dari uku ko istighfari fa dari biyu da talatin wannan amma da yake su jami kullum sai yayi wannan idan ka tara ga dari uku ga dari uku da da talatin afon ko dari uku da talatin da hudu dari shida kenan da talatin da hudu ga dari biyu kuma ya zama dari takwas kenan da talatin da hudu ga kuma nawa ga ashirin ɗin kai akalla dai amma da yake tijani sai yayi tsakanin salati annabi istighfari la ilaha illallah kullum sai yayi kas kadan ne bai kai dari tara ba kullum wannan fa abin da ke wajibi kamar da dukkan musulmi dole sallah biyar aure to haka almajiri shi tijani duk wanda yake wannan kuwa kana tsammani ta ina Allah zai bari halaka ta same shi duk abin da kaga ya same shi dai jarabawa wannan kuma jarabawa dan a ƙara masa imani a ƙara masa kusanci da Allah to shine abin da shi yani shi Ibrahim Islami ke nufi cewa Allah ya kora mutane masakal halaki illa ma da zaka Allah ma ba ta sai ma ba mahabbata sayyidina Sheikh Al-Hasan Tijani sai wanda Allah ya azurta shi da kaunar shi Tijani in Allah ya azurta ka da kaunar shi Tijani to za ka karɓi wajibar ka jira da dukkan masoyi to innal muhibba liman yuhibbu wasi'u masoyi to me biyayya ne ma abin da yake kai a fatta a soyayyar ma soyayyar ma son sarki Allah ya tsira da kai tabiya da na farko wani ne na shi kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kawai martaba guda biyu in ka bar su sarki su ai annabi ya ce almarma mana haka to masoyin wani ko Allah bari bashi alaka masoyin wani ko dai sun aiki irin na wani tabiya da ka manjalat manjalat janata duk wanda ya zama da mutane zai zama irin shi ai malam Bahaushe ma ya ce a zama da madauka kanwa shi ke kawo faɗin kai shehu ya ce wa zalika wannan labudda an ya kuna arifin billahi yake duk wanda ya zama ko masu ya shehu ya na hakika yake aiki irin nasa to babu makawa zai zama masanin Allah masanin irin sanin Allah na ma'arifa na baɗi bi mene bi zamanin ibn wujudi sallallahu alaihi wasallam da lamanin shugaban halitta duka shi ne annabi Muhammad annabi Muhammad ya yi lamanin ba duk wanda ya zama almajirin shehu ya rike ya kiyaye hanyoyi to mishi da faidin azkar ko annabi ya masa lamana ne ya san Allah sanin Allah irin na baɗi walam ku sani ya ikwani ya ku yan uwana annal mu'mina lil mu'mini mu'mini ga dan uwansa mu'mini kuma kal bunyan yashiddu ba'dahu yashiddu ba'dahu ba'dan mu'mini ga mu'mini kaman jini sai yana karfafa daya sai kowane zo tubali aka sa jini shi yake yake dan uwansa kamar blok ne in aka sa wannan aka kawo na kara shi rike shi shi ma ya rike shi ya ba shi support shi ma ya ba shi to dai aka mumini da mumini kamar jini ne shashi shi yana karfafa shashi wannan kuma hadisin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mu'min akul mu'min mu'mini dan uwan mu'mini shehu yana gwada maka wajen muhimmancin in ɗan uwanka mutum ya shiga damuwa ka tsaya ka taimaka masa wannan abin da sau ke karantarwa ke amma duk wanda ga almajirin sufaye ne baya tausayin ɗan uwansa sufaye baya tausayin sauran ordinary musulmi baya tausayin wanda ba ma musulmi ba ya nufin Allah ne baya tausayin dabbobi wannan ta sauko ta akwai gyara wa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu waliyukum majibincin al'amarin ku shine Allah duk wanda ko Allah ya zamo nasa mai to kai Allah ya kawo azumi duk wanda ya dogara ga Allah Allah ko ya san masa shi ne masa kuma to Allah shi ne waliyu wa rasuluhu manzo Allah shi ne waliyu man ya'ti sunjika ya khairan wa sharafan to fallahu hafizuhu fallahu hafizuhu min kulli mujtaki duk wanda ya riko da kai ya rasulullahi wani baiti da shubra da salamu shi fada man ya'ti sunjika duk wanda ya riko da kai ya khairan wara ya ce ya halitta sharafan din isanka a gurin Allah ya yi da kai to fallahu hafizu Allah ko shi ne kiyaye shi kullum mun take yi dukkan wani masifa duk wani da cutarwa duk wani da azantarwa Allah ya kiyaye shi shi yasa masana Allah take duk wanda ya rike manzon Allah 100% ya rike annabi komai na ta irin na manzon Allah yake gwadawa sallallahu alaihi wasallam shan ruwansa cin abincinsa zama da madauka da makwabtansa zama da yan uwa ya zamo dai annabi ne madubinsa sallallahu alaihi wa sallama to suka ce ko zaki ne ya ganki a daji sai ya mutu ba ma kan adam ba ko zaki ne ya ganki ya mutu kuma mun gata mun gani akan safilar maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hikayoyin guda biyu kan akwai ruwayan da annabi ya aike shi ya ga zaki a cikin daji za ki yawo masa ya gwada masa wasiƙa ce ni aiki ɗan aikin annan Muhammadu dama fata ya za ki shi ya zo dinga kankaɗin ƙirjinsa yana tura shi yana yana gwada masa hanya yana tura shi sun da ya tsora shi akan hanya tukun ne bari a wani ruwaya kuma bayan rufuwan annabi ma ko lokacin da yana tafiya da wasu tabi almajiransa ne sun je sun yaɗa zango a bakin wani daji sakina maula rasulullahi bararren bawa ne da manzo Allah ya je yana sallah kawai sai ga zaki ya hauro zai baza taron wannan almajirai na tabi aiki su ci na yi hukunci inda ta sallah ya biyu ya yi kan zaki su suna kokarin gudu ya ce maza ki ni sahabun annabi shin kamar yadda ma'aikaci zai gwada maka aiki kashi ya yi adin kwace shi in kansa ma kansa ya ce aikan fayin in kansa ya ce shi fa ma'aikaci ne dole ga su shi annabi muhammadu ya ce ni fa sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma almajirai na ne amma da wanda za ka ɗauka a cikin bismillah ko ya koma kan bara sallah ya juya duk wanda kaga ya riko da manzo Allah na tsoron wani abu rukon ne ba ta kai inda ake so to Allah ya samu mu kai wannan wuri ani sai shehu yace Allah shi ne mutuncin al'amarin mu da manzon Allah da kuma mu ne wannan ayar ne kenan cikin suratul ma'ida yace wala ta qadu cewa yake kada ku yanke mu juna ku dinga gaba a yanke ka bar zuwa gurin dan uwa ya bar zuwa gurin ka wannan ba sau bane wala ka dabu kar ku juya ma baya juna kowa ya daina mu'amala da shi kar a daina haka Allahumma yadin da shi ba to amma mun hada a gaisa kaga ba ita kadi ba kuma ayi sallama yawa wannan ba a shiga cikin nan ba wala ta baka dukar ku yi tsayiriya wala ta hasa dukar ku dinga hasada mummunan ciwo kenan hasada yasa ka ce duk gaba ana tsammanin za ta wuce amma ban da wanda yake gaba da kai dan hasada wanda yake gaba da kai dan hasada ba zai taba barin gaba da kai ba Allah ya tsare mu da hasada mummunan ciwo ne kuma ita in mutum da ya kokari in da ya tada in da ya kokari ya ta addu'a yana roƙon Allah ya raba shi da ita ba in ka da ta lalata masa ibadansa kuma kullum a bakin ciki yake kuma annabi ya ce tana duba kyawawan ayyukan da take duba tana cinyewa tana barin babban ayyuka Allah ya kiyaye mu kunu ibadallahi ikhwana zamo bayan Allah ɗan uwa ɗan uwa wala ta ta fiska su kar ku dinga bincike wani kan me yake shi ne aikin me yake yanzu na ga har kaji ya lalace masa ne me yake yi ne me kazan sa wa yake yin gaba shi ina haramun yau nan ka ta daga kanka yawa illa Allahumma Allah bari yazo maka ka tuna wasu mummunan hali ka masa addu'a eh ka masa addu'a wannan shine tasawuf shine jarin zuciya kaga da kai ma ba ku ne da halin da yake shi in ma rikan ne kika tashi gaba kanka kasan biyan wani ne yake yi wani kawai ki kale in ya baka labari ko labarin ya kuma ka kasa addu'a na alkhairi amma kar ka dinga bincike yawa tajassu shi shine bincike aka ce ka dinga turo wani ya dinga nemo maka labarin wani ne yake shi shi ne ake kiran CID da jasus ne bincike dan bincike tahassusi kuma wani mana jin yana cewa la tahassusi wala tajassusi tahassusi kuma ka je da kanka kana binciken da kanka fikar kai wala ya shabba dukun ba'dan kada in uwan ku dinga cin naman ɗan uwa dinga cin wato naman ɗan uwa raka kenan wannan ba ta sau bane wa bil akasi mafi muhimmanci ma ashabi shehi na tijani kasa musamman ma almajiran shehu tijani musamman ma almajiran shehu tijani ku da ita makarantar shehu tijani wato yanda mutum zai gane al'amarin da ya gane musamman almajiransa kana cikin almajiran ka dinga cutan almajiran ko ba ka ka dinga cuta ko ka tugo maka da ruwan daba kanka ka ji da su kamar misali a ce maka ma'aikatan soja idan ma'aikatan soja ne ko ma'aikatan wato kamar tsaka security idan ya zama shi bayi da ro'in da yake cuta ya ma'aikata yan uwansa sai ma ka san dirran da abun sa ta fashe to bari ki ya ga gwamnati gwamnati za ta bi gurin mataki a kansa to haka almajiri shi ke gane in yi zama ba yi in da yake su gayi almajirai sun su jani to duk matsayin a gurin Allah da ya kai ko da ba ki jani balantana kuma in ba ba ba ki jani ba dama da shin ki jani ba da yace duk matsayin a gurin Allah sai ya kai su biya da su din aikin su aikin Allah ne ba ruwan da gaba da kowa damuwar su kenan ko to duk wanda ya zama ko damuwar da yake damu da ita ba yi don wani kai malamai ma suka ce babban hirji kai ka zama ka gagari maciya to zama ba su mummunan addu'a mu ko da maki ne zo ba ka mutum munaja sai dai kana neman Allah ya tsare ka da dukkan abin da yake maka shaidu Allah ya maka garkuwa Allah ya tsaya ma ya dafa ma ya kaza duk sai da ya kawo jifa kuma yana gudan zuke kan za ta dinga koma amma in zama kana jifan yan uwa kai ma ana ta maka aiki kana ji munin addu'a ma wasu ko wanda ya maka maka munin addu'a ya kaga bayan to kai ma Allah zai bari ka cika mummuna addu'a amma ba ka yi to ba za ka cika ba mu ma ga almajirai sun shayi aikin mu kenan mu da mu mu kawai kanmu a bar mu bauta wa Allah da yasa duk wanda yake yi kanmu to Allah shi zai karya shi tabiya da man adali wali to shi fakar kana shi guna al-khatim at-tijani wa sadaqa kuma shehu mu shehu tijani radiyallahu ta'ala ya faɗa kuma yayi gaskiya shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an yace inna lana martabatan sana'at fil ulum ila haddin يحرم ذكره وإفشاؤه كما وليس هو ما ذكرته له شو تجاني يا فتوى مجانا شو براي رضي الله تعالى عنه يتي تجاني وانا مجانا يتي إن لنا مرتبة يتي موفا منا دون درجة منا دون درجة أقول الله سنا أكل أدوي وانت يتي أوكاكا تهاجي أرشي أقول gurin Allah kuma duk wanda ya aiki irin nan wa zai samu wannan matsayi tun dai zikirin Allah da salatu manzo Allah ne shine damuwan yi zama irin wallahi wallahi ya rage ka gurin Allah Allah ne san sai matsayin yace ta kai matsayin da ila haddin ya harubu su yace yana haramta ba ambaci wannan matsayin ma ya haram ne a fada a fata ko ya Allah ya da aljanna wa insha'u dai dai ka ta ma ya haramta wala sai ma da kanku ne kun yace shin Qur'ani yace ba shine fa abin da nake a muku shin Qur'ani yace abin da na faɗa na darajar dama wannan ayat kwatin kun magana ne a zuwa ma'ani ya fa faɗo kuma sai yace abin da ya faɗa ma na wannan matsayin ba ita ne wannan matsayi da ta kai matsayi ta kai ƙarshe wajen ɗaukaka ɗin yace walau da kanku walau da kanku da dan gaya muku wannan matsayi la ajma ahlul haqqi wal ifani da mutanen gaskiya da masana Allah da sun tawo ba ba ana nufin wai amawa mutanen gari ba wanda mutumin da ko tsarki ma da sani ba irin su ake magana mutumin da ya zo ya san karatu ma baya bambanta nahu baya bambanta fa'ili da mas'uli bai san mantik ba ka'idan magana bai san balaga ba bai san majasi da hakika ba irin wannan ake magana kai wanda ma ita ma da dan ma iya karanta bakin ma ba ma su ake magana ana faɗa Allah yake ainihin matsana Allah arba'in wanda suke malamai ne yace da sun taru alaƙa tabi da sun taru a bisa kake yin shauki jami'ar da Allah ta'ala yace fadalan amman adawu yace ballatana wanda yake wani su su ma masana Allah ga dan faɗi wannan matsayi sai su tare da su shi ballatana kuma wani su da aka mun goda alhamdulillah alhamdulillah Allah ta mu mutuna Allah in sha Allah radiyallahu ta'ala mu muka san me muka yi muke muke yace wa min khasiyati wa min khasiyati tilka al-martabati yadda yana daga keɓantan wannan daraja yana daga keɓan wannan daraja anna anna man lan yahfaz ala qawaid ashabina litagayyi yakillu lahu halaw shauki jani yace duk wanda ke kiyaye zuciyar almajirai na ba da canja musu yana yawan kawo tsari da inkari da cuta ba yace to halaka za ta sauka masa ya da Allah yake man adali waliya faqad azantu bil hari yace halaka da ta sauka masa wannan ba shakka kuma an gani duk wani darajar mutum da ya zama bai da abokan gaba ya ba abuja zikirin Allah da salatin manzo Allah yana almajiri sai jan wala duk matsayin sa ya kai Allah ya tsare wa kana yace wa usi man kana muqaddaman yace ina wasiki kuma ma duk wanda ya zama muqaddami a wannan tsarika an yafsada rida'a shehu tijani yake yi san ya shimfiɗa mayafinsa an yabkuɗa an yabkuɗa an yabkuɗa riya'a sikirfi ala kulli halal ya shimfiɗa mayafin sikiransa akan dukkan wani kafa da ya gani na ƴan uwa ya ga ga wani kafa nan na baraka yi kokari ya yi sulhu ga wani kafa nan da su ko suka masa sulhul adalci to ya fito ko wani yayi wani rashin abin da bai dace ba to kar a samu shi mutadin shi yake yaɗa abin da ya mara da ya rufe wannan abu wai abu in kuma shi aka yi abin da ya lafiya an istiwali da ƴan uwa min kulli zalamin da dukkan wani tintide wanda ya masa wani rai ba daidai ba shi tijani ya ce ya zama mai yafiya mukaddimi ya zama mai yafiya yawa wannan wasu ce sai wani rai da lawani amma an kaga mukaddimi yana ce ruwan da ya bar zawiya na dan mana mummuna addu'a dai alaka wallahi ba karanta wai shi ki gani wani ko duk wanda ya bar wurin mu kaza kaza kaza in dai dan shi ki gani kake kana ba shi ma da rika ya baran ya kuma amma da shi ki gani kaba shi ki gani ya duk wanda ya sanna amma da rika ya san ni daya an ya rubi ya an kuli wani ya san ni daya sai dai yana da alfarma tun da shi ne ma ya kunta alayya yana da alfarma wanda in kuma su al'adin kai ma to albarkan ta da yau amma in ka lura ko iyaye ne uba dai uba na alkhairi dan sa bare ya je masa baki ba ko da ransa ya bashi kuwa ko da ka ta dai ya ji kuma ba a san ma iyaye sun ma sauran haka kuma duk uba na gari da bai sauran yin haka to haka ake san mukaddami ne ballantana kuma a samu ma ba a nuna karfi da yin samu to na roka da shi ma duk da yake da alfarma yake da alfarma dole kiyaye shi ka dole ka kiyaye shi sai dai akwai ladabi yace wa in tujida naru sharri idan kuma an kura wutan fitina misalin fi haɗin min bayni shi ne addini ya yi gaggawan kashe wannan wutan fitina a tsakanin yan uwa ba ya zama shi ke tsaya a ta wani da wani ya samu saɓani ya yi gaggawa ya yi sulu ya kashe wutan fitinan ko da ko zai ɗauko magana na ba daidai ma'azin abin da wajejen da wato aka halatta a yi ƙarya kamar yadda shari'a ta yadda ko wajejen da ya halatta a yi ƙarya kamar don sulhu kamar yaƙi kamar tsakanin iyali ba ƙarya irin na gayu ba yau an halatta irin wannan ƙaryar sai da shi kaga wani ma ya ce ko da damuwar sa wallahi abin da ya mata kai ma ka je ka samu da wallahi wani ma ya ce yayi tun da na san da abin da amma dai kai ne ba su ga masa guri ka da kar kaga shi ma dai gida ne ai ka dan dawo sai ka zo ka sulhun ta wani abin da nake jin dai amma ka kar wani ya faɗa kar wani wa alaikum bi da'ati muqaddimin shi ne tunawure ku da niyya muqaddimin mahama amarakum bi ma'rufin diya ko ya ka umurce ku da aiki ne kyau kamar yadda a baya muka faɗa aw sa'ati islahi zati bayyana ku ko su mu suka yi aiki cikin gyara tsakanin ku safani ya faru to kada mukaddimi ne yin su eh ya ki ya yi rashin da biyo halaran Allah wani ya zarfi zalika ya ji tsoro cikin haka an ta gari mu yawo mukaddimi kuma ya ji tsoron cin bakin mai dai eh wannan shauki jami'a amma ba yau ka zo ya za ba ku hidima ba ku hidima sai ka zo mun kaza haka da zuwa ne nan duk ba kima ba ne wallahi to zo mun kili shi ko ka zama ja mu da alul baiti mu mu alul baiti ba mu shin tuwo sai wannan ba da biya manzo Allah ba da biya shi shi zani bane radiyallahu ta'ala to haka shau yace mukaddimi kada ya dinga cin bashin muri dai daga kan rayin ya shiga wala ya tashawwa ila ma fi aidi ikwani kada kuma ya dinga shagube ko gwada kwaɗayinsa da abin da ke hannu yan uwa ko wani Allah masa fata ya dinga gwada ya damu da shi in ya ka baka falima in bai baka bishiyoyi shi kau da kai kada ka ya karbi a kima ne ne yawa kuma ba a so ma yanzu mutum ya zo karɓi ɗari kama daga baya yana karɓa ka kawo hadiya ka ba shugure ba ka karɓa da jara gudun kare ya zama kamar sayar masa ma da aiki amma ka ji wani ya je kawai yana cewa bari sa mutane a kar da an ba shi saniya haka na gamsu ne ka mala ribi sai an ka san Allah an biya maka a wasani sai ka ba da saniya duk wannan ba karantar mu shi ku jani bane wallahi Allah ya samu sani ma kada yi shagube irin abin da ya dinga gwada na san abin hannun nan uwa aliman ya zama masani da cewa annallahu wal mu'ti Allah shine mai bayarwa inda ko Allah shine mai bayarwa bai manta da kai ba والماني وهو الماني كما الله يكون أنا والحاجب الله كم شيني سوف يدون يجرام أي كوي والراجل الله كم شيني تدون يجرام لو كذا da kuya ba ba nan fifi ko ita ba fifi ko a gurin Allah kan zuciya ne fifi to abinda malamai ma suka yi ma suka ma yi wani nazari ma suka yi wani kiyasi suka ce yawan masu wa'azi yawan masu wa'azi ma ba ta yi da wa'azi yasa kaga dama ba su damu da yin wa'azi su wa'azi ka zo ka zauna da su ko kaga aikin Allah su wa'azar da kai practical aikace kuma wani kalu wannan tarbiyyar dama ne shi yasa ida da su bayan sai ga malaman hadisi sai kawai su dinga musu dariya kaji ne sun tarfi da rawaito mana annabi ya ce kaza annabi ya amma kallabi ya kai ka zauna da su ko kuma na aiki da duk suna ka aiki sai yasa su su bayan suka kowa riba su aiki suka ɗauka practical ne aikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duba wani yawan tarin karatu yawan ruwaya a aikace halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaran zuciya yaran zuciya to ya sa kaskace idan mutum ya zama wato idan mutum ya zama abun nan suka ce idan mutum ya zama makaranci Qur'ani ko ya sani to da yawan makarancin Qur'ani ya ka sani girman kai yake ne domin shi gani yake ma da ina da sai littafin Allah shi shi duniya ku kowa shi yasa za ka gaba cika shi in mu da ta samu makarantun Qur'ani da yi karatun addini to shi duniya ku kowa in ba Allah ba wani matsala ta taba samu wani addini ya gagara wani wani ba to nan ne in mu gane ba ba fa an ba iya nan abu yake ba yawa yawa to nan ne dan ji dan sauko ga amma ko ya ga mu karanta Qur'ani mu ce dauke da littafin Allah babu inda Qur'ani gaskiya ne babu abin da ya Qur'ani amma kuma aiki da shi man kadan baka karatu shi ne ba za ka san Qur'ani to haka kuma maka ne shi shi ma shi ma fakihi malamai sun yi yawanci fakihi in dai bai zo mutu sauki ba to kace girman kai a cikin lamarin sa yawa ya shi gani ke ya san kabli ya san ba'adi ya san kunce kuncen aure ya san mu'amala na kasuwanci ya san tijara ya san menene ya san kiraji ya san kaza ya shi gani ke ko mutane gaba da wawaye in ba shi shi ma nan ma akwai matsala da ka sufi ya aiki da tasawuf in ya haɗa qur'ani ya haɗa fiqh ya zo kuma ya samu gyaran zuciya to shi kenan amma duk qur'ani kan ba da gyaran zuciya wanda ya tafi kullu wallahi ya jika gurin Allah kuma to ina amfanin qur'ani kana ma da ma da shi qur'ani amma duk wanda ya maka abu kaje kai wani mummunan addu'a kai da shi kan uwanka almajirai kai ne to da kage girman qur'ani ma in ka kalli qur'ani ko ina ma ya kamata ya ci alfarman wannan to ashe ma baka san girman abin da yake da to haka fa to duk sai abu ya kare cin zuciya Allah zuciya yake dubawa shine ne to Allah shine mai daukakawa shine kuma mai sunkewa ila akhir kalami radiyallahu anhu shi Ibrahim ya addu'a karshen maganar shi Tijani radiyallahu ta'ala yace yayi wannan wasiƙa musalliman yace shi wanda ya wannan wasiƙa shine shi Ibrahim yana da sallama yace ala hajibina al-aziz al-arif billahi al-haji mu'azu yace zuwa ga masoyinmu wanda yake mafi waya mafi ɗaukaka masanin Allah wanda ke suna alhaji mu'azu wa man ta ta hudu wanda suke karkashin sa ne da kuwa ne da kuwa duk ina muku sallama wa usikum kuma shi wai sake ce ina muku wasiki bi hamil kitabi na hada ku dauki wannan littafi na mu wannan musika na wa kowa ya dauke ta yawa wa usi ina kuma masa wasiki jikun da ku ku ɗan uwa na muku ina ina muku wasiki da ɗaukan wannan littafi wannan wasiƙa na ku ce wannan haza wannan usi ko usi duku kuma ina muku wasiki da shi wannan alhaji ma'azu ku kula da shi shine mukaddami na wannan gari din kenan wa Allah ta'ala kuma ina roƙon Allah ta'ala an yasla halana Allah ya gyara halinmu wa halakum da halinku wa ma'alana da makomanmu wa ma'alakum da makomanku wa yarzuka na sidika Allah ya azurta mu gaskiya fil ubudiyya cikin ibada mu zama duk ibadan da yake wa Allah ibada ce ta gaskiya ta gaskiya ibada ce ta gaskiya sai zan kaje ka zauna da su sadatun kana ganin su ko ya ka tuna Allah wallahi idan da su ba duniya ne a gaban su kana ganin abin da suka maka koyi ya ka tuna Allah wal qiyam bi huquqil ubudiyya da tsayuwa da da haƙoƙin kuma ubangiji aka ce akwai wani bawan Allah shi idan shau Adam azari idan zai tafiya akwai wani bawan Allah jira ce da aka ba shi ba ya shau Adam ya kan ce a ba mu wannan bawan shi ke tara ne in an dawo ce su a ba mu wani kaza a ba mu wani kaza a ba kalla ne an ce a biya ya tafiya a dawo da biya ko ya sani rayuwa duk saboda ita koya shi wayannan bayan Allah ta sani su ba Allah wata rana ba duniya ne a gaban su ba wata rana shi Ibrahim da Allah ta'ala ya dawo daga tafiya yayi wata dogon tafiya da shi yayi wata ni bayi ya dawo daga tafiya ya ga wata jikan shi dan ka zo an ce ka fani biya tijar kana jiran su kana duka damu sai aka ce shi Ibrahim zai sauka a Dakar babban birnin shi a jirgi a rana sai aka tafi kai yosho ya tafi kama a cikin da aka je da ita a filin jirgin an ce shehu ya fito kasashen laraba da jirar laraba akwai wani sarki daga cikin sarakunan laraba a fata jayi cika da wasu zinari da kayan sawa ya ba mu shehu an ce wannan zinarin ko aka ba mu shi a wabari in ka canja shi kawo sai an kida ka daga cikin masu kuɗin kaɗan aka zo ana sauka a iyakun an zo ana sayen shehu zai shiga mota ko shehu ne ya gani jikan annabi da cikin shehu tijani ta zo aka ta aika kwanaki a kaula tana jiran sauran bai shiga mota ba sun je tuna wani mafar ya shiga hajiya ya ba ta wallahi da shi da aka kara fasinjan da ta bude sun da tsoko a fasinjan da shi da shi ba ka ji ko abin da ke ciki ko a cikin shi ne san abin da ke ciki wannan ta ce wallahi wannan hajiya ana ba mu irin ku ne manyan bayan Allah wanda ke yaro da nauye-nauye amma duk wallahi ito ne a kafin shi Ibrahim ya ce abin da kakan ku zo mana da shi wannan da muka ba ku ba kawai ba ka ji wanda suka san darajar shirikai su cikin wannan mamman kuma ka ji shirikai na gaskiya ba ma wani ruka ce wallahi gaskiya ka ji jin jama ma ji shubran ko gida da gidan shi bai dauka ba to haka su wayannan bayan Allah su Allah kawai su suka ko suka suka fuskanta kuma miliyoyin wayannan yana zo miliyoyin wayannan duk yana zo to shi wace Allah ya azurta mu da gaskiya cikin ibada da gaskiya da tsayuwa kuma da haƙƙoƙin Allah wai ce wallahi Allah kuma ya ci al'amarin da idan Allah ya zama shine al'amarin ka ai ka zama komai kuma an zaɓi muke gani ma kenan Allah ya ci al'amarin duk abin da suke bukata ya Allah ya kawo shi abin da suke bukata ya Allah ya kawo ne daga an yi shi koya musu wajen وهو يتولى الصالحين ويتولاكم الله يجزي كان امر مدكو وهو يتولى الصالحين شنو مجد شنو الامر مكان شيء ويميتنا الله يتسلم شوف لان يتسلم في محبة الختم التجاري wato maciyaci ga kan shiga cikin cikin lamar ya da kuma maciyacin ta ai ana fifi ta shehu tijani ai shehu ibrahim an manta kamar sabu shi ne mai ɗari kan an manta shehu tijani da wallahi shi Allah ne zai wasiƙa ba ta dace Allah muna wannan wasiƙa ko mu dani wannan karatu muna ne mu madadin maulan mu shi haka ake so mu yi jiya da ni dubu mu kicciyan soyayya ni kicciyan soyayya cikin shehu shehu tijara da Allah ta'ala shi yasa an kana karanta wato soyayya almajirin shehu irin rayuwar da suke da shi da aka ga irin rayuwar da sabon manzon Allah ne suke da mu Muhammad sai wanda kaji abin ya kara masa imani ko sabila da gaskiya ne tafiyan babu hadisi a cikin kaso gaskiya kuma suke gurgudun tsoyayyanka bi kadiri ma su yi tanaru amdadu ko imdadu bai kan ma za tsaro gurgudun irin soyayyan ka shehu da shehu tijani ko shehu ka na ɗarika ko na tarbiyya irin ko shehu ibrahim gurgudun irin madadin da za ka dinga samu irin madadi madadi shi ne a dinga ƙara maka kare ana ƙara maka kare ana ƙara sai ya kawo har kawo matsayin kashi akwai mutumin da a ɗari ma shi ba ya bukatar ma wai a ce masa wato kamar maulidi akwai ɗan maulidi shi ba ya bukatar a ce masa ga wuce maulidi shi ne ko kamar tarihi na ne ya wuce wannan matsayi to haka a cikin miliya ko wanda shi ba ya bukatar wani ce masa ga wuce ɗari ka an wuce wannan matsayi lai da Allah ne ya gaya maka wuce da ko iski shi ba ya to haka ake ce to ka ci shi wuce domin sana Allah shi ne kashe mu fi mahabbati kasin tijani Allah ya kashe mu cikin su yin shi tijani radiyallahu ta'ala ga tasirin magana da ya faɗa ɗin cewa duk wanda Allah ya zuka shi shi shi shi gane wannan zamani ya tsira daga halakan da ake so tafiya da tafiya da soyayyen bayan Allah soyayyen bayan Allah babban arziki ne duniya da lafiya to ballantana kuma mutum ya zama cikin wannan wato dalila ta shi wuce jani radiyallahu ta'ala ne kan kana ga an ce masoyi ma masoyi ma ne sun sun ne da shi jani yana kamar da nuriyatin a ne ya fita fil farida ya kawo fasali guda na masu wajen mutane goma sha mai shi shi a layi masu yi sun fita radiyallahu ta'ala ballantana kuma almajirin ya ka Allah ya tashi mutum sai ya shi wa wa yashuruna wa yashuruna ya tafi kuma tara mu fi zimrati cikin jama'an sai tijani mahshar al-anbiya'i a matattaran annabawa wal mursalina da mursalai fi jiwari su yuri sallallahu alaihi wasallam cikin makwabtaka da fiyayyen halitta annabi Muhammad cikin makwabtaka fi alam ilmina a mafi daukatan aljanna ilmi ka san ilmina ita annabi na cewa dan da ku da Allah aljanna idza sa'ala Allah ko jannata fas'alu firdaus idan da ku da Allah aljanna ku roke shi firdaus aljanna firdaus to ita ilmi yana yadda shi ku jami shi annabi ya kinsa almajiran su ce ita ilmi ne ita ne kuma jiyare a cikin dirdo eh ita ita ne wato ba kowa yake yake da sai kana da wani gida wallahi kai waje abu amma aikin ka tsantsa da wuya ya sai ka kaɗan ne wanda aikin sai ya sai ka wannan wani firdausun ma ta samu ka same ta aljanna ne na annabawa to annabawa ne kuma ilimi ne kan ainihin makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi man hadisi a mazauni mazauni ne gaskiya inda malikin a gurin wato sarki muqtadiri wanda yake ne ikon yi komai shine Allah subhanahu wa ta'ala shi ne shi salamu shi aminci da tabbata gare shi shi wa kataba aliyu sisi من الله شيخنا وأستاذنا ومولانا إبراهيم بن حج عبد الله التجاني عام yace wanda ya rubuta wannan wasiƙa shine wanda ake kira kalamin sayyid shine shayin sisi wanda zaka ji shi Ibrahim na ce masa muridi sadi to kaga abin da ake so a zama wani muridi sadi duk abin da ke wuce ya sa ce ce warda kai haka walau afkaka lakin mun da kai kada da kai ta da shi ko kuka ya saka ko kuka ya saka domin shi ka alkhairi ne shi da dai da haka ake so mu yi shi yanzu gaskiyar soyayya mu dosi da shi wani Allah ya kamun kaza Allah ya kamun kaza madadi kaza madadi kaza kuma daga zarar mutum ya zama almajiri ki to ruhinka yana tare da ruhi shi ne yawa da aka in musu wafi shi dan yazo sai ture maka in musu wafi shi dan yazo ture maka ana baka ainihin wato sadi ake baka wannan mata na yaran mutanen mu na Nijar rizo ainihin rizo ake baka mai karfi wanda yanzu yanzu da kai browsing kai download ka saki abu kawai daga cikin zuciyar yace wannan ya fafa ta ne shi a cikin shi shi ya rubuta ya fafa daga rubutun shehu tijjar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari uku da hamsin hijira dubu ɗaya da dari uku da hamsin yau kuma gashi muna hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ko kaga shekaran ta tasa'in da uku kenan ko to shi ka shekaran ta tasa'in da uku to shi yasa ga muke ce wani ma da ka gina magana akan ɗariƙan bai san ma haka ma da aka yi ma ba ma ɗariƙan ba ma shehu ibrahim ɗin ma da zalani ga wata wasiƙa ma da ka samu wani ma lokacin da ake wasiƙan ma mamansa ma ba a ce ka ba wannan amma ya zo kuma yana ba nan yana ƙarin ɗariƙan nan kaza eh baka san me suka faɗa ba baka san ban irin ma addu'a yanzu da irin addu'a da yawa Najeriya duk wani ɗan Najeriya musulmi ne kafiri da aka ma shi da wallahi wallahi gari bari ne faɗin magana mara dadi a kansa kacin da kasan ta nemi rikicewa ya dinga addu'a ya dinga addu'a Allah ka tsaye da ita ka kare duk wanda yake neman karya ta haka sai dinga addu'a ba mu shi ma Najeriya ba shi Ibrahim ba radiyallahu ta'ala Allah ya samu shari mana sai zamu shiga alfasulu a a الرسالة السادسة من الوسائل wasiƙa ta shida daga cikin wasiyoyi amma da mu dami sauran mu muna da minti shida ne ma da alaka a muna da minti goma sha uku ai da minti sha shida da minti wajen goma da kusan kwata muka fa to dami to dami mukaddiman wannan wasiƙa ta shida sai mu tsaya a wurin na na shi yana ce bismillahir rahmanir rahim سنة الله ميراما من جنك أي وصلى الله على سيدنا محمد الهادي إلى صراط المستقيم الله الصلاتي وشوك بما أنه محمد من شرير وعزوة أنها مجديشة الحمد لله الذي وجاء تبتك الله ونن قالت محكم التنزيل وان يا فدا السن محكم التنزيل شين القرآن wato abin kyautatawa na saukarwa shine Qur'ani ya faɗa allazi la yati batil wanda ƙarya baya zuwa cikin wannan littafi min bayni yadayhi gaba gare shi wala min kalbi ko bayan sa kafin a saukar da qur'ani ba sallah bayan an saukar ma kuma ba a isa shigar da ƙarya a cikin sa wa huwa abdullahi al-masih shi ne ibiyan Allah ne kalbi shi al-qur'ani duk wanda ya riko da shi to bare kare ba wa hadi lil mu'min shi ne shiriyan Allah wanda yake asarari wa ma adahu dalal duk abin da ba qur'ani ba fata ne anzalahu rahmatan li khalqi Allah ya saukar da wannan alqur'ani rama ne ga halittar salafihi wa khalqi wanda suka wuce da wanda za su zo baya duk qur'ani rahama ne gare Allah ya ce wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun shau yana yawan kawo wannan aya ina ce ya kamata a san a tafiyan alila inda samun munazzamat munazzamat shine wato organization organization kungiyoyi mai tsari wanda suke masu tsari wannan kungiyoyin kula da magani wannan kungiyoyin damuwa da yan uwa wannan kungiyoyin kaza wannan kungiyoyin jiki wannan gaban manzo Allah wannan kaza yace yake kaba hujja da wannan aya ce ai Allah yace wa kuntum minkum ummatin yad'una ila khair a samu wata al'umma a cikin ku da take kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma su dinga umurni da aiki wanda yake mai kyau وينهون عن المنكر يدين kuma hani da mummunan aiki wa ulaika hum al-muflihun Allah yace waɗanda suke irin wannan aiki su ne masu rabu su ne masu rabu to shi yana kashi yana kwaɗaitar da mu akan mutum ya zama mai tsayuwa zuwa ga aikin alkhairi kuma aikin alkhairi kuma shiganta da yawa ko da ana aikin alkhairi ka zo ka shiga ka zama memba kai ma kamar mai aikatawa ko mai ba da gudumawa kai kamar kamar mai aikatawa ko kamar mai gidan kuwa akwai masu yima da Allah azurta mu da su ana gama karatun nan ba a yin awa daya sun tashi sun sai awa ɗaya yanzu ba mu gama ɗaya ma daga ciki biyu ma daga cikin halittar biyu kuma ko uku a Najeriya duk wanda ya yawa sabila da haka shi aikin alkhairi ko da ka zo ka zauna sai ma ka shiga ko da ka bada shawo sai ma ka shiga sai ce Allah kuma ya sake faɗa cikin alkur'ani cikin cikin wato suratul nisa'i na cewa la khairu fi kathirin min najwa har zuwa ƙarshen aya Allah ya ce babu alkhairi cikin yawancin zaman da mutane suke yawancin ganawa da yake ba alkhairi in gana an bakin hanya ne in wannan ya wuce ne ina ma wannan ya wuce a zage shi ka samu da yayi an yi abu na mara daɗi biyar kafin a yi alkhairi guda ɗaya wallantana kuma a ce daba ne kuma na yan kwallo a shar kuma a wajen kuma kaɗin kafirai kuma Allah ne ya sa ne wallantana kuma na siyasa ita dai siyasa ita kala kala ne kowa da yake na amma akwai mai muni wala ya fi kasirin min najwa illa mana mar da kake na ma'rufi na islahin bainan nas da yawa daga cikin gana mutane Allah yake ba alkhairi sai gana wanda yake umarni da sadaka mana mar da kake au ma'rufi ko gana wanda yake aka tarko dan a gingi tunani ya dai a haɗa abu mai kyau a taimaki ɗan uwa shine mai ma'rufi au islahin ko kuma ganawa ne da aka kariya da addini sulhu tsakanin mutane ni za a kawo gyara ta kan mutane sai Allah ya ce man yaqal zalika fi gamar lati lai fa sawfa nuti ajran azim duk wanda ya haka dai neman yaddan Allah da tsira mu baki ladanewa wannan aya muke ta kafa wajen maulidi wani ba wani wurin maulidi da ba a sadaka ko yawa ko da da ruwa kuwa yawa ballantana gurin maulidi nama ma ake raba in wannan ba ta raba nama ban Allah da za ta raba maka soyayyen cinci ko ba Allah ta wuce da riwa ne yawa kuma duk wanda ya yi wani bai ba da nama ba la bai dani amma ina da shi sai ya baya to ka gani wanda taron ko za ba ka nama ba ka farkan nama ko ai kai ka san wannan taron kan Muhammad sallallahu to ya dace ka ce irin wannan Allah bari bai ta kai ba ga kuma gyaran zukata idan da kin tarihi annabi Muhammad ga ummi da aiki ne kowane taro ne ban kai kai umarni ne to kai sadaka kai kaza to Allah ya ce ya yi zai ba da mun da ya ta gani neman zaɓin Allah Allah ya ce ba shi ladan ne to ina kuma na annabi Muhammad in dai wata taro da ban da ta shiga wannan to na annabi ne aula in ko ba ta shiga ba to Allah ba wanda za ta shiga sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ce a la khair fi kathir yawa sai sake kawo wannan aya laula yahum rabbanuna wal ahbaru an qawlihim isma ba ta nemi sun da duka mata mai sun Allah ce ne ya hana rabbaniyu ana magana ya ta sani ana magana kan yahudawa amma ta haɗa kuma duka wanda imani da alqur'ani me ya hana arrabbaniyuna su ne malaman yahudawa su fa yi su su ne rabbaniyu masu rayuwar mutane a yare yanzu shi ne zaka gana ce shi ana ce murabbi ne yanda ke raine ka tsora ka kaɗan kaɗan kaɗan har ka zama Allah ya raine ka to me ya hana masu rayuwa wal ahbabu da malaman su ne fito kuma ba ta hana su ba an kauli hin ismu me yana ba ta hana su faɗin laifi ba wa akali hin su da me hana ba ta hana su kuma cin haramun ba to Allah yake ba din laula ya namu rabbanu ba din malaman su na sufanci sun hana su ba wa al'abar da malaman su na fito an kauli hin ismu ga barin faɗan laifi wa akali hin su da bin da cin ruba ba da bisa mata mai tsoro da yayi muni abin da shi ya aikata domin ma ba din Allah ya sa malamai a tsakanin ba suna tarbiyyar da mu ba da yayi muni aikin da muke والصلاة يسويكي إيرا والسلام الأمينتي على الرسول الهادي الموجد يتبتع كان النبي من شريروا من كما شريروا من فتن القائم من فتن شوى إنا معشر الأنبياء مخاطب الناس مخاطب الناس بقدر أولي النبي يأتي مو تارن النبوة muna magana ne da mutane da gurgurin hankalinsu annabai anniba annaba suna magana mutane ne gurgurdan hankali an gane yawa sai wal qaid kuma anan ne ake gwada cewa kowa da ke magana da mutane ya musu magana gurgurdan hankalin sa irin wanda mutum mashirmanci ya je so ya kai ya da kai zo ta wasu magana ta su yi adabu wa Allah wannan kaza kai hauka ne ba Allah ya fahimta ba duk wanda ya san abu tsoron abu ne yanzu wanda maciji ya taba cizar in ya ga maciji a gaban sa Allah da zai sai ya kuma wanda maciji ya taba cizar jiya da ya fi sanin illa ko wanda kunama ta taba cizar to in ya ga kunama a gangan wani ma ba a kusa da shi ba da su cizo in ya iyo ya yi da kura ya gani tafiya da ya fi illan kunama wancan ba san Allah ba a babu ma sun san Allah to ai halaka mutane take ko da mutane take sai an walƙayi kuma annabi ce haddisun nas wani ruwa yake nizance da mutane bi ma ya famu da abin da suke ganewa a turidu na kuna so an yaktuba laha rasulahu fi qaryati Allah ko an yaktuba Allah Allah ya karya ne wa rasulu da manzansa a ce Allah da manzansa yi karya to warjiya warjiya an hatim tijani kai kaga magana da muke wada ko yadda ta tabbata da shehu hatim tijani shehu kiko shi ne shehu tijani radiyallahu ta'ala yana cewa man basada ila kalbi duk wanda ya shimfi zuwa ga halitta bidon izini ba da izini ba turi da wasu ba za a kore shi kuma za a tuke shi duk wanda ya zo wanda yake gwada wata magana da zaka ji an ci shehu tijani ya ce shi da abdul qadir ya ce kaza shehu ibrahim ya ce kaza wallahi sai an musu jini suke san magana shi ne dinga da suna yawan cewa duk wanda ya ji ya yi ƙarya ma kansa cewa ni ne wani ce wallahi bari mu ji bai Allah kun ya kashi dan ka tabbaci wa abin da kake suna faɗa kamar da zai muka kawo ya ce inna lana marka batan tin muna da wani zai yi a gurin Allah da haramun ne mu faɗa duk irin wannan ne an musu jini ba sai annabi Muhammad ya ce ku faɗi kaza a baji ne wato hadisi da neman da Allah ya masa ba wai suna faɗa don alfahari ko suna faɗa ne kada ka faɗa halaka an gane shi ya ce to shi ya ce duk wanda ya shimfiɗa zuwa ga halitta ya ce ni ne kaza ni ne kaza ba tare da izini ya kamata ya faɗa gaba yake sai an kore shi da halin halar Allah kuma an tuɓe shi an gwada shi makanci yasa duk magana da zaka ce faɗa magana ne na gaske yawa magana ne da ba ƙarya a ciki na'udhu billahi min al-jara'at shi Ibrahim shi muna neman muna tsari da Allah da ƙarfin hali Allah ya Allah ce ko ne ƙarfin hali wa Allah ce ni Allah ya ce mun kaza ni na hau matsayin kaza ina dan annabi ni ina kaza ina na ba kai ba yanzu kwanan nan nake ganin wani short video na wata yar maulan mu shaida da sun rubuci a gurin maulidi tana cewa wa mata ta tana maulidi ne irin na mata tana ji an gungun mata tana cewa ya kaga mata ta zo gaban ka tana ji maka wani magana akan manzo Allah ce kaman ka shaƙe ta tana magana ta annan mamudi ce wallahi bata san annan ba take garin da gararin da ido da garin da ido ya sauka akan gadin manzo Allah ce daga ranar baki yaro kuma wallahi ya kai duk bai ganin manzo Allah bare ne maka ganin annan mamudi sai in an bada idi kamar irin nan sai ya ne arai shi ku kamar da yake to Ibrahim na muna hukunci yana cewa wa ma kuntu hadha duni wa ma kuntu hadha duni ismi wa innani la asmu sirrallahi ba wani yace ban faɗo yin maganganu da aka tana faɗa bai ce wallahi sai tare da izini domin ni wallahi in ce wa la asin sura ni wallahi yo ko sirri wanda ba la ba da gayya wanda bi halatta ba a bayyana shi ko wani na to duk wanda ba ni wanda bai kai sama na banki ni ba na fada sai an mutu sai za a wajen littafin shi wa tiku ya yi yana kawo bayan Allah da wai alkhairu hayi sunan littafin farara ne rudar da mutane ya kawo bayan Allah da ya haɗu da su ne wanda yawanci wanda ka ce ka ja shi mun yi zance da shi yana ganin annabi Muhammad ya yi ni annabi ya taɓa ce masa kaza ainihin bayan Allah ne ne to sai ya zo wani waje sai ya ce a zamanin nan ma yake na san bawan Allah da lokacin kafin shi da lokaci yake annabi ne shi daga shi in ji ka ba annabi ne zai zo ko annabi shi ya tabbatar maka ana ganin da zai amma ba ganin annabi a zai ba karamin aiki ba wallahi ba karamin aiki bane da kika duba wani littafi wai menene a menene sunan littafin suna da ita wanda na ga ya almajiri shiru ban sala ne mai shi kaba ta harba ne ne majmu'u marra annabi sallallahu alaihi wasallam sai manani wale kada taron wanda suka ga manzon Allah a mafarki da ibn ya kawo sharuɗa guda arba'in tana so ga annabi Muhammad da yace duk wanda bai shiga wannan shakkan da yake gani ya maka da kalmar manzo Allah ya ce wallahi akwai shakka ganin annabi da ya dan karin wala yake shi wallahi sai da yake cewa ya san wanda annabi ne mu kace yin yake tashin ta kaza kaza sai almajirin sa kaza sai ya rubuta yake ya ni nafsu yake yana nufin kansa ne amma sai yake fara ka ji ko wanda ke ganin manzon Allah amma na ji ga da annabi ya ce mu da mutane a ga wallahi jiwa magareta ne wallahi ba annabi ke ganin wallahi mai ganin manzon Allah kai ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wallahi dan aiki da yawa mai gani in mai gani annabi wallahi koyo ya ita ka'idar sirri daga zaran kana fara ta kare shi idan kuma ka lura yanzu ko a duniya aka ce yanzu ga wani ya koya masa wani aiki yadda zamanin ne zo na ko mai na digital din nan ko kirkan faransi da ake faɗa ko mai da ya koma social media din ya ga ce ga wani ya sanar da Muhammad Sufurman yadda kana haɗa wani abu sati ya ka ji alal na dubu ɗaya a samu in ya yi gani wala ba mu kware ne ka ji alal ka dan adam kan ya samu mai tsada ya gani kowa ya samu mu kware ne ka faɗa eh ya dai ya canza a gani jarida a ga motoci a ga ɗayan wani wala kiyama da na ka ce da ya fara yi da ya wallahi wani mai gidana ne yake an bani tsarin wani abu wallahi da ya fi ba dai to fada ba abu ne mai ɗan karan tsada to abu mai tsada ba faɗan sa kuma ga lura ɗan adam yanzu mutum da shi cikin damuwa zaɓi da shi ba wallahi gari ya yi zafi kaɗan ba mu kama da wuta ba gari ya yi zafi kaɗan ba mu kaɗan gari ya yi zafi kaɗan ba mu kama da wuta ba eh wallahi da na ɗan kefe wa kefe zai a ce maka wani wannan ɗin na tashi shi kuma na zuwa wuri ne a wani kaza sai ka dubu aljihin ya bashi shi kuma na ɗin gida shi zai wallahi zai fito wuya ya gaya masa kun da ya dai an yi wata ɗan ke ka zuwa wani ɗan ji gida ɗan ji wani kaza ko ya magadi ya da haka al'adar na hannu to ina jin annan mamud Allah ya samu shi shi ne shi duk wanda ya haka na'udhu billahi min al-jara'ati ala Allah shi kuma na neman tsari da akan tsaurin kai wa Allah kaga mutum yana karfin halin Allah wallahi ba san Allah ba shi shi muna neman tsari والاستجباد لحرماته لكم ولا أنت الفرمان الله يسمنا من منزل ومن يبار الشام ما بعد bayan haka to ina ga da mu kana nan ya ka yin da ke rawa dai ba amma wannan magana yana da sai ai kuma yin tawali irin shi wa jallanu da mun da fara yana shi min al-abdi fakir al-adi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai an Allah ya Allah ya samu cikin imani inda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan inda muka kiske kuma Allah ya mu da muna tsoye da shi yau da wannan wasiƙa kuma shi wanda ya tsara wannan wasiƙa mu zama sha wata ce malamin mu ta karantar da mu wannan wasiƙa da muna tsoye ka biya mana buƙatar mu mafi tsada Allah ka ba mu asibitin duniya da layi a hannunmu ka ba mu da talauci da kasance da wala kan shi duniya ƙara mana ikhlasi ƙara mana tsoron Allah samu zama da hukun shauki ga mu da sai Allah kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam kai dan uwan mu a malam Bukhari wanda ya samu wata ana sata shi ne kif Allah ya fito da kafi Allah ya tsaya masa kudi shi daga hannun mu shi ya dukkan musulmi gaba daya tsaya mana gafa mana daukan karatu ya Allah ya musa barka duk wanda ya Allah ya musa barka barkan shehu barkan shehu barkan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mu sati kuma daidai wannan lokaci rana ce za mu dora shi kan gaba insha Allah za mu sallar sallar mubarak ala sayyidina Muhammad Fatih Hadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين